සමපාලෙන සරේ බලානරා අයකල් අපාය අල්ලා අල්ලා අල්ලාහ් يا يا
اهدني لنا بهذا المهدل وتعبس بنظرة تأتي لنا بظفر نعم أنوار الفدية صح؟ شايف إن أنا هندرس شاوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هادي وعلى آله حق قدره وانقدار العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعبثي بنزلة تأتي لنا بزفري نعم نعم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى الله مدوكين زركي شنا فدي ما فصل الثالث بن إنه fara daga ayan farko iskasuru man lauka na gafar kuma jinam Allah yana cewa wanda ya aikata mummunan aiki aw zalim nafsa ko ya zalunci kansa thumma yastaghfiru ghafurur rahima zai samu Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma ta shada tana ishara da shi da Allah ya yi zunubi ya rashin kyautatawa ya saba ma Allah madaukakin sarki ko ya zalunci kansa ta hanyar ya ta hanyar daura ma kansa wasu abubuwa wani idan zunubi shi na auzala wa nafsa misalin zunubinsa na son zuciya bai kai ga ya da wani ba zunubinsa na sha'awa bai kai ga ya yi zina da yar wani bai kai ga ya ɗauki kayan wani ba in ya kai ya kai ga ya ɗauki kayan wani to abu ne amma yana da kulli na girman kai a zuciyarsa da hasada a al'amal dogon buri da dai sauransu amma duk bai da za su ta'adda zuwa ga cutar ko zalima nafsa to wanda ya kulla waɗannan abubuwa a cikin zuciyarsa to ya zalunci kansa wancan kuma amalin su mummuna aiki shine wanda ainihin ya aikin da ya shafi zuni tsakanin shi da Allah madaukakin sarki wanda kamar misali ƙasa bar sallah a kan lokaci Allah ba tsakanin shi da bayan Allah ba na fata muna fahimta yana to waɗanda zunubai guda biyu duk wanda ya auka a cikin su kuma duka muna auka ko ba mu auka to ainihin da ya fahimci haka ya kai ga wannan matakin ya aikata haka to ya kamata tun Allah maɗaukakin sarki bisa wancan zulumin ya yi kaza na yi kaza na yi kaza yi karya wa wani ya ke ta haddin wani baki ne tsul amal ya kulla kaza ya kulla kaza ya kulla kibru da ujubu da Allah ya hana ya kulla riya da hasad da Allah ya hana to duk waɗannan yana magafaran Allah to Allah subhanahu wataala ya ce za a same shi ne gafara ne yawan jin kai Allah ka gafarta mana waɗannan zunubai su ne kamar tarkace da dake da suke taruwa a cikin zuciyar bawa su hana shi motsawa zuwa ga to kwatankwacinsa kwatankwacin mutumin da ɗakin su ke datti ne a kullum kuma yana da tsintsiyar shara zai sa tsintsiya ya share ɗakin sa ba zai bari ɗakin sa kullum zai zama cikin tsafta to haka zuciya take ni istighfari sharan dattin zuciya ma'ana zunubi zai ta taruwa ya ta taruwa ya ta taruwa har zuciyarka ta koma kwandon shara daga kwandon shara bolan gari sai zama kowace kalar datti idan aka bincika za a samu a zuciyarka daga lokacin kudaje mazaunin gwazalma mazaunin dukkan kayan shi'ita mazaunin gyam matsutsotsin da wannan kudajen da wannan gwazalman da wannan kaza kaza su ne ma'aikatan shi'in kayan datti a zuciyarka kenan daga lokacin da bola ya karfe kasa ka ba shi sati ɗaya sai ka zo ka samu ya fara tsatsa ta ƙasa haka ne ma'ana duk nauyin aiki da ya tsomu a wannan zuciya to sai ya lalace saboda wannan dattin har ƙarshe ba an kara ba sai dai zuciya ta rufta kamar yadda duk abin da ka ajiye a wannan ɗaki ko a menene idan ruman imani ko ruman gini ya kama gini ne sanyi ko idan ruman katako ne ruman katako sari ko idan ruman karfe ya kama karfe ba za ka an karbe shi daga karfe ya kare ne ruman karfe tsatsa to haka idan ruman imani ya kama zuciya baka an ba shirka ji ruman zuciya shine yawan zunubai da yawan daga nan zuciya sai ta lalace sai imani rufta dan adam ya rasa komai da komai kenan Allah ka tsare mu idan tsautsai ba ta gitta masa a wani lokaci to definitely in ba isa ba in dai ba wani dauki na Allah ba zai cika ba imani wannan shine hatsari mafi muni wanda bayan Allah ya ce kiyaya shi yasa kullum ya kasance ka zama cikin isti'dadi na ma'ana ko ta kwana shine amfanin karman ɗarikun bayan irin ko ta kwana ne na mutuwa mana duk inda mutuwa kuka crossing ka wuce lafiya shine ma'anar karman ɗarika yan ko yaushe mutuwa za ta zo masa yaushe za a kara ko akwai da Allah babu sai kaga wannan ashe ko ta kwana ne na imani ko ta kwana ne na mutuwa karban ɗarikun bayan Allah sai ka muna nasiha a daji istighfari na daga cikin aiki share mata tsatsa yana share mata bola farko a share datti kar ya zama bola a share bolan daga juji a yi zuwa a yi datti sai ke taruwa ya zama dustbin dustbin tana fara taruwa shi ne nifaka shi ne mantawa da Allah to daga lokacin da gafla ke attacking din zuciyarka to za a iya zuwa mutuwa ta zo a lalabi imani gaba daya tafi can saboda wannan gafla din gafla shine mantawa da Allah kwata kwata tsautsayi mutuwa ta zo ba Allah zuciyarka wannan irin tsautsayi kake gani ya same ka ai sai inna lillahi ko to da haka wannan aya tana daga cikin ayoyi masu girma Allah ya alƙawarin zaka same da Allah me ya kamata kai kenan tambaya me ya kamata kai kullum ka nema kamar wani lokaci annabi ya baka tsari duk za mu karanta tsare tsaren duk gasar saka ko ka tsaya ka nemi gafaran Allah shine zaman lafiya Allah ka ba mu ikon tabbata akan istighfari ba mu annabi Muhammad da muka yi fari a cikin wani arkanul wurdi kenan ma'ana yanzu mun dauko arkanul wurdi ne guda uku shine alwurdu lazim sabahan wa masa'an da da da alwazifatu maratan filomi shine rukuni na farko kenan ko ko ce wurdi na farko kenan lazimi safiya da yamma sai muka dauki rukuni na daya yana da rukuni guda uku akwai istifada akwai salati akwai halala to tahi da ayoyi guda biyu a ciki ko ga su can sati yanzu kuma gashi mun karanta na biyu to za mu daura akan sunnonin Maulana Rasulullahi hadara annabi ne tace game da sha'anin istighfar fa damuwa na anan ba a'a mai da hankali zuwa gare shi ba falalolin falalin istighfar ba wannan ba menene abin da kake kai misali abin da aka fito ce ku ce a adadi mene da ke akan adadi sannan abin da ya fi damu to abin da na fi mai da hankali kenan wurin tsara waɗannan za ku ga hadisan ba na fata muna fahimta to na je daga sunnonin maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dan adam na matukar ka kira ni wara dauta ni kuma ka ni kwaɗayin samun rahama daga gare ni to gafartu laka gafartu malaka zan gafarta abin da ka tattara na zurbinka wala ubali ba rawana ban nan ba la ilaha illallah ka ji Allah da abin da ka yi in je ka zo ka ce kana kara ɗan gidan shugaba shi ke na an wasu sula alfarman maula gata muke da wannan buɗaɗɗen ƙofa wai har a ce ka zo kai ta sarka sarka da mutum ya karɓi lazimi wai ta maka wani wutsu la ilaha wannan abun ban kamar sai ka ɗan ji to bayan da ka iya shi fa alal lima yuridi ne go amma ba din haka ba kai Allah akbar to Allah ka tabbatar da mu a ciki gafartu laka ainihin zan gafarta maka duk zubanka ainihin alama kana minka akan abin da ke kanka na zunubi wala ubali wannan kalmar tafi burge wala ubali Allah ce wani damuwa mana ma abin da dijin lady Allah ya kai dan adam a ce zunubanka ya je rufa sasanin sama gaba daya saboda yawan zunubi sannan ka zo ka nemi gafara ta taf kawai shi ke ka ji Allah yana lalata maka wala ubani ka gane Allah Allah in Allah yana magana akwai akwai wani burgewa da wani kawa a ciki wanda in ba shi ba wanda ya sai fito wannan waye sai haka ya ce wala ubal kai Allah dan adam cikin ainihin tsakon kwanin ƙasa ko turbayar ƙasa ko a matsayin zunubi sannan ka mutu ka zo mun ko ka zo neman gafara wurina baka baka ɗauki aiki na ka jingina mu wani Allah ta lai ce to zan zo maka da yawan tarkatan ƙasa a matsayin gafara gaba da mana duk za a wuce wurin ka wuce lafiya ka ji wannan bononza to wanda aka bashi wannan za ka dan adam sai lazimi ka karɓi ɗariƙa ɗan uwa wanda bai karɓi ɗariƙa ba wannan bononzan fa baya daga ciki ana lissafi da mai kullum ne ɗan uwa ma'aikatan gwamnati ne tsilla-tsilla ma'aikaci ne to ai shi hadimul hadarci ne mai karɓar ɗariƙa ma'aikacin gwamnatin Allah ne saka me ran da ya ga dama mai shallake-shallake ba da shi ake lissafi ba komai a rayuwa yi kullum shi ne sirrinsa ci da sha ake ai wuni ɗaya sai jikinka ya baka labari. Oh, to kai to kana hauka ne jikinka ba zai iya ɗaukan kwana uku baki ba sha ba amma ruhinka ka dinga mushi Allah. In sha ba magani ba komai ba ko- ka dinga duba lafiyar ka yana check up na na na na ruhin ka amma jikinka da zaran kumma ta kama ciwo sai ka ce wai zaka je kimi da zaran ka ji wuri a kanka wai zaka je ka shafa nado ko estara ko boska ta wayo wayo aka maka dauki amma ruhin ka yana ta dibgan datti kullun ciwo kullun datti baka san kamata mu kiyaye yan uwa Allah ka bani yakun zuwa na'am wannan hadisi ya burge ni yana daga kan hadisan da suke ban sha'awa hadisan istighfari daɗi eh a tana mun daɗi na rawahu tirmidhi ko ba mu tirmidhi daga shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa to ga wani kuma abu fi ajtari wani hadisi shi ma yana burge wato Allah Allah ne duk da shi dan iska ne wato Allah ya nuna mu shedan shi a cikin shi duk da kishi ne shugaban iska menene na banza ne Allah ya nuna mushi ya ji shi ko mu wannan hadisi ka lura da cewa zaka gane akwai wani abu a cikin shi ran da suka barin baran da Allah aka yi dutse hannun riga an ji ba wuce ko shedan yace bazan bazan yin ba to fita yace na fitan kai na fitan wato banda Allah Allah ne kawai shine wato wani dan lika mu shedan dan ya gwada wani karatu kawai to wani abu ne dai cikin wani abu ko ba ka wani ana so a tajallin jalala da shi ne ai wani aiki da shi da ka dogara a dubi sifatil jalalat alika masa shi kuma zai yi ba kaucewa to banda haka ba Allah shi sunan shi al-Ghafurur Rahim ko amma da su kuma da su sunan zabaniyawa ba ruwan su da gafara ba ruwan su da rahama su kuma to ka sani su duka kawai suka sani ba ba za ka taba dariya ba su taɓa dariya ba ba murmushi ba wani abu in ka ce Allah zai da ba littafin nan wannan ba duk wanda Allah Allah hatsari ne ba kai Allah Allah Allah ne kawai shi ka rasa ma yanda zaka cin shi to ta aljanna ba ne gidan uban kawai yace to shikenan na fita wafa da zai fita sai tsaya na mu Allah wani isa to na rantse da tsarkin zatin ka wato wato duk da iskancin shedan ya da Allah Allah ne ba amma a samun wayan iska mana duk kurewar iskancin ka a matsayin ka sunan ka ainihin bodyguard ne shedan ne ko wa izzatika wa jalalika shi ma yana jinjina ma Allah da girman buwaye ka da girman matsayin ka ya Allah shi ma ya san Allah buwaye ne ya san Allah ne matsayi ne to su kuma kananan ya iskafa kaga sai ka dura ko ba ka bane da a ce suna da wayo ni ke dan yana ba sa ta amsa ne to an kwana neman zaman lafiya ku fita a gurfi na ko ku saduda eh mana hankali wallahi duk abin da zai kai bai taba cewa ai ya cikin taba musu da da shi da Firauna sai ka amma kai bubunan kan ka yafi nawa ba ka ga mu Allah ganda garfa ba za ka yi sajadan nan ba kuma yace ka fita kace ka fita kuma sai kai kaza sai kai kaza kuma dan samu waje har ma kana cewa daga mu kafa har Abu Jahl kiyama da yake Allah ji ka wayo ce a bazan daga noran nan busan kan farko za ka mutu sai ce idan na ji na yi wannan yace fa duk iskan duniya yaran ka ne daga sai ce eh gaskiya ne sai ce amma kai kai wani guda ɗaya wanda niyya sun ban yi zanyi ba yace menene yace ka ce an rabu kuma da'ala fa hasara fa la rafa qala an rabu kuma da'ala yace eh kun fa kai an kure iskanji ko ba kure ba an kure iskanji wato idan mutane suna fir'a layin to kuma sai ka kalle su ko ba ka wani to da shedan da ya tafi fir'aura an kai inda aka kai wurin abun nan to haka suka yi an ce da wakon kwasa kofa ya ce kwankwan ya ce waye ne ya ce ashe Allah ƙarya ne don ubanka me yasa baka gane wace kofa ba ita ashe Allah ƙarya ne ke don ubanka me yasa baka gane wace kofa ba inda Allah gaske ne ai ba sai ka tabbai waye a kuma bilbab yace da a Allah kariya ne don ubanka me yasa ba gane wace ba aka fara tsafta so saboda haka ƴan uwa ya kama wani wani wani wani hadisin a sahabi da ka zo da lafiya ko sahabi da kan Allah zo na lafiya in kai kuskure ka zani kawai nemi Allah ku shirya shi ke nan zaman lafiya kai mai kuskure ne kullu bin adama khata ko kowa mai kuskure ne amma maslaha shine ka nemi duk lokacin da ka gane ka samu kuskure nemi Allah ku sasanta da ko turbin kai istighfari ka tuba ka tuba ka ce Allah za a gyara Allah karfi da kuwa da irada yana hannunka ana ajalala to Allah muna neman tuba kar a kaddara mana azaba shikenan ka zo na lafiya Allah ne ya ce to shikenan an share ne yau gobe a kula haka za a ce ta yi fa gobe ma ka kara jangwala ka kara cewa to Allah fa an fa dawo ba bala abun nan ba ayo din ma kula gobe jibi jibi ka kara yi ka kara dawowa ka ce to Allah fa an kara tafka ta dai ta tunda ka ka dai gano har kula haka ba za ku ce ko ko kwana du miliyan 100 ne kullum dai baka kin Allah kuna fahimta wannan to wannan kofar budadda ta rahama dan da zaka dinga nawa inda za ku yi rigima da Allah asalin rigima kuma ka fadi shine kai zurbin ka ki zuwa neman tuba shi Allah zuwa neman tuban shi ya fi mishi dadi ainihin da da da da da da da jin dadi zan ce misali akan ce jin dadi ne wa Allah dan a kwatanta da kai dan ka fahimci kalma ko ba ga bane ba wai dan irin kafa Allah misali to Allah ya aikata to zulubin zai cuce shi ne kuma girman zulumi da zaka ma Allah ba zai fitar da shi da komai ba kuma yi maka gafara bai ragu da komai ba to shi ka zo wurin Allah kayi laifin ka zo wurin Allah ka dinga dage shine buwayarsa shine isansa ta kuma shine sunan ka al-abdu shine sunan ka bawa abdul zali to wannan shine kaiwa isa matuka a wurin ubangiji ka zama haka shi kuma ya zama ka wurin ka daga duk lokacin da kai aikata aikata aikataccen ka ka zo ka gurfana Allah ne ce ba matsala gobe mu ƙara lalatawa sai gobe sai ƙara sawa kai ka ƙara jangwala ka ƙara zuwa ka ƙara zuwa Allah rantu zai ce ba matsala dama ne na saka dan ka zo dan ka dawo yau haka za ku ta ta yi amma kana cewa to gobe za ka zai ce wani wuce to ka fara hawa Allah ta kake nan kai ba to daga nan rigima za ta buɗe to Allah ka tsare ni to Allah ya shi dan yace wa izzatika na rantsa da tsarkin izzarka da guwaye kai Allah wajalalika akwai wani hadisin wajalalika ko na rantsa da daukaka ka ya Allah ka saka ɗaya ka hura a cire maka rai shi dan sai yayin kurin ya halaka ka ka gane wannan hadarin wannan hadisi da hadarin shedan ma'ana ko sauran numfashi ɗaya kai a cire maka rai alƙur'an sai shedan ya to kai da ka wa irin wannan ba abun wasa bane in Allah ka tsare mu to daga nan sai sai sai sai Allah ya ce masa ne mm وعزتي وجلالي sai Allah ya ce masa ni kuma na rantse da girm buwaya ta da girma na da daukaka ka da daukar da daukakar ka matukar sun zo sun nemi gafara ta ba kure gidan ba kenan me yake sa nuna maka kana yi ka zo ka gurfana ka tuba kana yi ka sannan ka kwatan kwatan shi kwatan kwatan ka maushe dan bulala ne da bulala reza ko bulala zagira shine kwatan kwatan ka zo ka da mutuwa wurin Allah to ka mashi dan bulala da bulala zagira kenan ka farfasa masa baya bilali wannan shine ma'anar wannan din in ko baka yi ba to ka tsara masa karfi zai wani girgiza ya jijjiga shi dai nasara ya ihu to haka ake so ke ta fafatawa ku ta fafatawa da shi din ya kai kuna kai kana kaiwa goro kana cewa muri ya kai ka kai alfarma manzo Allah da annabi turo shi da wanda wannan hanya tasa ne haske ne fari aka dawo mu da mu akan wannan turba kullum ne ta tayi saboda kar mu kai wannan ranar da shedin zai nasara kan mu Allah ka me fa'ida ko ba haka bane saboda mu lazanci istighfari yan uwa na rawahu Ahmad والحاكم امام عمرو بن حنبل امام حاكم في رسول الحديث نعم وقال النبي صلى
yana cewa الله عليه وسلم نفسي بيده na rantse da wanda raina yake kudura ta sa لو لم تذهبوا وتستغفروا da a ce za ku ce ku kun zama salihan bai managarta na Allah da haka tunda kun zama na Allah kullum bala kuma dai zunubi saboda haka kun daina zunubi matukar kana da da rigan dan adam ka ce ka zama na Allah ka daina zunubi da haka tunda ka daina zunubi istighfarin ne ai da ma na istighfari na zunubi zaka ba za ka istighfari ba eh mara a- a tunaninka ya kamata mu in haka ne ya kamata ya zama haka ko tunda baka laifi zaka ba za ka yi eh kanka baya datti zaka ba za ka wanki ba kanka baya mutsucewa zaka ba za ka guga ba ina ce dai haka ne ko to da Allah idan baka yi wanka dan datti ba ai ya kamata ka yi wanka dan jin dadin jiki ka ji karfi ko ka dan watsa ruwan ubangiji a jikin ka ji nima ko ba nima bace kaga kenan ko a duniya ashe ana wanka ba dan datti ba kadai na fata muna ganewa saboda haka Allah ta'ala ke cewa da a ce za ku yi istighfari ta kaman ba kwa zunubi لذهب الله بكم Allah ta ce wallahi na nake da tsarkin zaki na sai na kashe ku duka ولقاء بقوم يذهبون ويستغفرون Allah ce sai halarci wasu mutane masu zunubi فيغفر الله in suka yi zunubi su istighfari ne kuma in mu- in musu gafara ko kuma tsura ku auto sun tsura su aljanna la ilaha illallah wato wannan hadisi kuma imam muslim ya rawaita hadisin nan ba din misali a hankalinka ko hankalin masu wuta wanda bai kai ba ba din abin nan ba sai mutum ya ga kaman ko ba da bane faɗa hadisin nan ba ko saboda bai san darajar istighfari ba bai san fa'idar istighfari ba a dunkula abin da hadisin ne ke nuna maka yana nuna maka ba ana istighfari kaɗai don zunubi bane idan dan zunubi ne dan me annabi Muhammad yake ko innahu la yuzanu ala qalbi fa astaghfirullah wa atubu ilayhi wa inni atabarra dan ne mazala istighfari haɗari bayan akwai la qarga sallallahu kamata kadama min zannuka wa mata ta'ala ya ce a wanke ma annabi komai sai aka ce kuma ga annabi yana istighfari to istighfari me yake yi ake da bukata ka zamto ka zamto kana da hannu a irin wannan tafiya na hadar Allah da hadar Maulana Rasulullahi sai dan zulubin kuma zaka istighfari dan annabi yana yi shi kuma ba dan zulubi ba kawai shikenan ka zauna lafiya ka za ka matakin da za ka dinga yi dan talazzubi da taruki ba dan zunubi kadai ba to wannan shine yanda ake so ba ya zama Allah ka samu zama haka da haka ya kamata shi ma wannan hadisi yana da matukar fa'ida mulzinci istighfari ba dan laifi ba wannan shine irin wautan da wasu daga cikin yan uwa suke yi idan mutum kace waye azumi wasu ce maka waye kashi ka dinga istighfari kullum to me nake yi la ilaha illallah zunubin wai me yayi me yayi ka dinka saraka me yayi me ya kashe ko me ko menene abubuwa dai wasu irin maganganun munana alamar cewa mutum ya tafi ya ya ya ya al-khizlan mata shiqa wal khizlan wa dams basira laka kalima al-farman maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am قال النبي صلى الله alaihi wa shugaba alaihi
في صحيفته استنباها كثيرا duba aljanna na farin ciki na murna na karsashi liman waje da fi sahifati istighfaran kasira ga wanda aka sami istighfari jingim a cikin littafinsa ban tashi alkiyama sami istighfari tuni a littafinka to aljanna murna take da irin ku ida hanga ma baki take tana murna madalla madalla wani ya zo da istighfari buhu buhu tirela tirela banki banki aljannan farin ciki take da kazo to kai wanda kullum kowa ke neman yaya ka daga tuta ko baka daga ba ka daga wannan na daga cikin fawaid na dariƙar tijaniya aljanna ce take neman ka kai ba kai kake neman aljanna ba ma'ana ka kai darajar da aljanna ce za ta dinga bikon ka zo ka zo don irin ku take bukata saboda kun tara kayan aiki kwatankwacin ka a duniya kwatankwacin a ce wani mutum ne mai qualities na dukkan qualities da ake nema na cika da isa ya kai sai zama gwamnati na aikinta ana lobiyan nashi ana roƙon shi ana roƙon shi ana so shi kuma yana ganin kamar yana da commitment yana da kaza yana kaza yana yana jan idan aljanna ce take loƙon Allah Allah irin ku irin ku su cika ta saboda kun tare kayan aiki kun tare abu sannan alfarman Annabi Muhammadu
قال النبي صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa ان العبد اذا اخطا كبيره idan dainin bawan Allah idan ya aikata wani kuskure ma'ana wani zunubi لكتت في قلبه مدة سوداء za a diga wani bakin da tudus a cikin zuciyarsa ba ta ba ya kuma tuba su qilat qalbu shi a kankarwa ban fara takarda وان عاد زيد فيها amma idan wannan bakin da ta dis dis dis a cikin zuciyarsa to idan yana ta ƙara zunubi zunubi har zuciyarsa sai ta makance ta rufe ta yi da Allah ka tsare mu Mm.
وراد الذي
wannan nan da Allah ta'ala ya ambata a cikin alkurani mai girma قال على قلوبهم ma kanu yaksibun Allah ya ce abin da suke aikata na zunubi ya riga yayi yana yayi mamaye zukatan zaka ba za ka ga hasken Allah ba sai dai wutan jahannama to wannan kajen da zunubi ke ma dan adam illa fari ba tuba ba tarbiya nan ka balaji kullum ba tuba to istighfari har Andalan basira to shikenan kuma an samu matsala menene wa innama fa innahu ne ko fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idaniya ne kan makance a ce mutum makaho ba idan dinan zukata shine suke makancewa sai a ce mutum ya zama dindin to ka zama dindin din kenan to zunubi ne yake bayuwa zuwa ga ainihin faruwa da irin wannan aiki haka yan wa ko misali wannan wato kowane ɗaya in ka kalli abin da ya tattaro na ma'ana da to wannan kadai hadisin shi ma ya isa ka gane cewa ashe yawan zunubi na makantar da zukata kenan istighfari shike da tuba shike babu kaza kaza a cikin ta Allah ka tabbatar da mu akan istighfari dan alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am wannan hadisi wane ne al-Imam Tirmidhi ya rawaita mm a shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya saukar da amana guda biyu ga al'umma ta Bana na farko Allah ya alƙawarin ba zai mu al'umma azaba ba matukar Annabi Muhammadu na cikin su wani amana ta sauka ne lokacin ainihin da sahabban ayi mutanen kafar makka suka dinga yi ma Allah galabi to ainihin me azaban mana famtar alaina hijaratun min sama a kwararo kaza kaza mana sallah salati ya rasulullahi ba sani bane aiki rahmatul lil alamin matakar kana cikin su bala'i azaba ba shine ma ka Allah mu'azzibun wa atafihim matakar kana cikin su Allah bai musu azaba wato ayi ayi ayi azabin mara ai yanzu ba shi a kawo Allah ta'ala kare cewa menene wa makana Allahu Allah ta'ala ba zai kara fada Allah ta'ala can wa makana Allahu liyu'azzibahum wa anta fi ai mu'azzibahum mu'azzibahum wa anta takfuru sai da suka ce to ayi to a cikin garin Makka akwai sauran talakawan sahabbai wanda ba ɗaɗe gaba ɗaya a tafi madinan nan ba gaba ke ɗaya suraka ba to sai Allah ta'ala ta a ai matakar akwai sauran waɗannan almajiran manzo Allah a Madina to da suka ba Allah haushi ko da ke ba ba Allah haushi ko dai misali ne da Hausa ne ko suka yi Allah ta'ala ta to duk wani mai imani ne guntun imani ko da rarrafe ya bar maka aka aka dinga dadewa aka dinga sulalewa aka dinga bin hanya ana tafiya bayan kowa gama sulalewa ta makka umar ran da zai fito fito tsirara yake to dun yasan uji taifoni to zai tare daga umar dan hada ba zai tafi madina wurin to wanda yake so matarsa ta yi uwarsa ta yi rashi to ya fito ta yi sai ka kowa ya iya tafi madina ya ya faɗa musu bayan wannan ya ayar ma hasbunallahu la ma ayman alama ma fa Allah menene hasbunallahu la man ta'ala a ba a wancan ba wannan ba inda Allah ta'ala yake cewa to yanzu me zai hana muku azaban bayan kowa ya tafi mu'mini to bari ka ji saboda alfarman manzon Allah karka ce wani azabin kirki ne astaghfirullah ba ba san dai ne nan fada ba ko mana karka ce za a kife su ne a garin maza Allah wa hazal balad al amin la ai ba zai saboda alfarma annabi sun ci wannan daraja karka ce ruwan hijarat ne su jil za a yi Allah sa musu da fari yunwa da fari mana kowa ya ji a jika saboda ko a ɗabansa yana da mumini yana da ƴaƴan mumini a jiki sannan yawancin su za su musulunta Allah ya sani to da aka kashe su kaga ai kuma ba ta cika ba ko annabi alaihi salatu wasallam ya je garin taifa an jife shi sai Allah ma ajil qawmin fa innahum la ya'lamu so da ya san a tsazin sa akwai mu'minai da aka a bari sai san haifi ayyan mu'minai sai su mutu shikenan ba sai an sa musu margamagan dutse an halaka su an narkar da su gaba ki dawa daga nan Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan yanzu ko menene zai sara balan muku azabin ba daga nan Allah ya kawo yunwa Allah ya kawo kwari suka dinga magun-magun aka dinga da fafatawa kuma karka ce wai an wani daɗe ne ko an ta mutuwa ne wala na rasulullah to sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa yace to wannan Allah ta'ala ya bani amana biyu al'umma ta amana ta farko matakar ina raye a doron ƙasa Allah ta'ala ba zai azaba muna azaba irin azabar al'ummun baya wa al'umma ta ba ba za a musu ruwan sama ba da ba za a kife su kaman yin waina mutanen ana sama ruwa ƙasa ruwa mutanen Nuhu ba ba za a musu ainihin mutanen mutanen Lut ne ko eh mutanen Nuhu afwan ba za a musu mutanen Samudawa a aiko iska ta fatafa da su ba mutanen a farfasa su ba zai bala musu wannan ba bala a musu girki nitse bala a musu ainihin a mai da su buroyi ko a mai da su kai duk bala a yi waɗannan wannan muggan azabu da Allah ta'ala ma al'ummomi da Allah ta'ala ba zai musu ba da alfarman wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to idan manzo Allah ya bar duniya fa shi kuma ya ce nan kenan za a yi Allah ta'ala ce a'a wa manakara Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun idan har akwai masu istighfari a doron ƙasa to Allah ta'ala shi ma ya alƙawari ba zai yi azaba ba in ji Allah madaukakin sarki Allah ku kalli wannan hadisi kenan masu istighfari sun zama amana gawa ga duk duniya duk inda aka sami wata istighfari da masu wata istighfari Allah subhanahu wataala ya alƙawarin ba zai azabtar da mutanen yankin da wurin ba da Allah ba a samu zaman lafiya ba ka ci alhamdulillah yan dari kasa daga cikin masu wanda suka ba da gudunmawar du zaman lafiya duni zaman duniya lafiya da kuma zaman ta ba yawan girgizan kasa barkatai saboda ne saboda istighfar saboda ittifaqi ba ka wadatacce gwargwado ingantacce mai yawa kamar dan ba wasu group din al'umma sama da ni ka ta istighfari kullun ɗari kaza sai su to kaga wannan sai mu ce zalika fadlullahi yutihi man yasha Allahu zul fadl azim sai mu ce alhamdulillah Allah ka tabbatar da mu akai to mu je na gaba da haka shugaba yake sa idan nayi wafati ma'ana na gushe na koma zuwa ga Allah to na bar muku istighfari har zuwa ranar tashin alkiyama ku ta istighfari ku ta istighfari Allah ta'ala ba zai azaba ba wasu ma suka ce ai matukar ma masu raye sunar annabi suna nan a raye to annabi yana nan a raye zaka shi ma ba za a yi azaban ba shine ma sallahu azibun wa asatihim din kenan wasu suka ce a'a ai annabin ma yana nan din eh ai yana nan din mun san yana nan din kowa yana yana nan mala ga suna allazina zaru zikrallah wadanda suke sun sa sun dibi ainihin khayi sun zama khayarun ibadallah su dauki siffofi na maulana alaihi salatu wassalam wanda da an zarzo a tuna annabi kuma tashakkulatu da tasarifatu na annaba alayhi salatu a cikin kaunu ai shi ma kasantuwar sa yana cikin mu mun imani da cewa annaba alayhi inda ta gada mun zuwa za ta je saboda ya kai haka bayan Allah muminai ma masu karfin imani ruhin sa yana da wannan matsayi ballan kana annabawa balle tana maulana rasulullahi saboda haka mu za mu ce zo kan magana kan wannan shi ma na'am وقال النبي
To, wanda zai ci istifari Allah ta'ala zai sanya masa ainihin mafita daga dukkan ainihin mafita daga dukkan damuwa da bakin ciki. Lokacin da Allah ya Ta, kuncin talauci, kuncin kaza, kuncin kaza, kaza, kaza. Allah ta'ala ya kuma zai azurta shi ta inda bai zata ba kaga har da masu neman kuɗi ba ba ga wani masu neman sai sun yi arziki to Allah ta'ala ga shi ya ba su sanin istighfari da zancan istighfari na sa Allah ta'ala ya kawo yawan arziki ai an baji da shi kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin istighfari yasa Allah ya kara mana dukiya dukiya barkatai to kaga shi wannan aya wannan hadisi ya karfafa wancan aya ya tabbatar da wancan ayan ce wa razaqahum min hasu la yahtasib Allah ya azurta ba wata inda bai saba saboda albishiri ga yan ko dauki istighfar ta fafatawa a ji an nemi izini daga wurin bayan Allah akwai adadoda da izinuna da yawa wanda in na kudin kake so fa akwai na kudin hasa sai a baka izinin a baka adadin ai kaza kaza shikenan sai ka tafafata kuma idan kudin istighfar ya tashi zuwa shi bambancin kudin wuri da kudin ba wuri ba kenan in kudin istighfar ya tashi zuwa to ba zai halakar da kai ba eh ko za ka zama ainihin dangwatan Najeriya ne to kudin ba zai halakar da kai ba shine advantage din kudin wuri na irin wannan na bayan Allah eh in istighfar ne ko ifu ya bude kofar dukiya to zai harkar Allah da ita amma in ba irin wannan bane to ya danganta da abin da ya jawo dukiyar to kuma sai sai sai wani kuma sai Allah na fata mun gani kaga to da wasu kaza kaza da neman kuɗi gai kai wurdi ka ci wurdi ko wurdi ya ci ka ya ka ko insha Allah duk da cewa tafiyar sufanci shi ma baka inda Allah yake ko Allah bai kowa sai ya zama sufi da Allah ba ko ba so sai a baka sufi rage sufi kudi ko ba ko ba ga wani ka istighfarin dan ka samu kudin babu laifi eh ba laifi level level ne tunda Allah bai kowa sai ya zama daya a ce a samu ka khalisi mukhlis ai sai ɗaya cikin ɗari Allah ke ɗan zaɓa ya aji to shine da nufi a kuma istighfarin dan a samu kudaden babu laifi in ce gibiri ma ba ga jauhara yi gudan kuɗi saboda kuɗi ya zo a yi aikin Allah ko ba ka ba ya zama niyyar ka ka jawo ne dan a hidimar Allah da bayan Allah wannan shine niyyar ka Allah ka samu zama haka mm ai kuwa na sallar tsafin ko Allah ka ladafa mana to mu je Imam Hakim ya rawaito wannan hadisi da Ibn Majah na'am me dalili akan adadi adadi iyakan cewa adadin wuridi na'am wa sallama ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ni in ji maulana rasulullahi ina tuba zuwa ga Allah a wuni so ɗari ɗari adadi ne goma adadi bane kaji abin da ya samu shi istighfari a wuni so ɗari ma ɗari ne dai mai bukuratan wa asilan kenan sirrin adadin istighfarin lazimi ɗari ɗaya ta annabi Muhammad mu ga namu sunna daga adadin mu dan makaryatan sunna kawai su dinga zagin mutane wai kowa in ba su ba shi har da wani rashin kunya su ga wai mutum na wa'azi wai su su yan sunna wani wani malami ya zalaya wani abu malamin sunna ne fa la ilaha illallah sirgigi man san kiran sunan asar kiran sunan kungiya ko larura ne ala sabilil misali ba wani na kira sunan izala don aiwatawa bane a ala sabilil misali amma ba daɗi ka dinga tutiya wa kai kadai ne dan sunna abin yana ban mamaki yana ban mamaki to kana nufin duk shi kenan sai mu zo mu tarjima da kai mu tace mu yan sunna mu yan sunna to mun ki faɗan eh mun mun mu yan dariƙa ne in kai dan sunnan zalla da kake ta kaza kaza ke take ta ba Allah ka tsare mu da wannan suraka sunnar annabi ne gashi duk muna karanta hadisan da muka dogara da su dan aikata wannan sunan ko suraka ga adabi ya tabbata a sunnar maulana rasulullahi na'am Allah shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taɓa ainihin wayan gari a gada watan a wani duku-dukun safiya ba face sai na istighfari ɗani kaje na safe wancan kuma na na farko a fil na yamma fil yomi a wuni wuni ba can karshe karshe ba shine wuni wuni ya gama ba to a wuni kaji na la'asar kenan wani kuma asbatu gada watan da sassafe duk dukun safiya ban taba wayan gari ba sai na istighfari ɗari in ji maulana rasulullahi wannan hadisi imamu tabarani rawaita wancan kuma hadisi imamu muslim ya rawaita ka ce wai muna yin ɗari ɗari ka ce wa ina mu samu to kaje mu muka samu ba harkar wasa ba ce uwa Allah ka sa shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi na nace da Allah inni ni tabbas ni ka jira rantsuwa bi ko ga wallahi ga inna ada adwat tawkid ko inna tufid al-asm ko aqaid al-balaga to na ya rantse da Allah tabbas ni ka ƙara rantsuwa ne la astaghfirullah ina neman gafaran Allah wa tubi ilayhi kuma ina tuba zuwa gare shi fil yawmi aksar min 70 marra a kowane rana fiye da so 70 in ji Maulana Rasulullahi kaga ga ɗari ya zo a nassan hadisi safiya da yamma ga 70 ya zo ka ko ce ga fiye da 70 ya zo kaga fiye da 70 dari fiye da 70 ne dubu ma fiye da 70 ne ga sunan har illa masha Allah saka kaji ajudda da muka dogara da su yamma kuma dan ne muke lazimi safiya da yamma ayoyin suna gaba dan ne muke adadi kaji yanda muka yi na istighfari haka yanzu kaji adadi na istighfari kaji dalilin yin safiya da yamma na fata mun gane to zamu zo na salati haka za ko mu zo na hailala haka kaga rukun lazimi ya hadu ko sannan za mu zo istighfarin wazifa da ismul azamin nan da muke shi ma zaka ji shi ran dan dan a bakin manzon Allah wallahi tallahi kana ba wasa bane hasla sifatin da suka farainawa sai ka ji ta a bakin karantarwar sayyidina rasulullahi wanda suka faina za ka ji ta za mu zo wajen insha Allah saboda ba harkar wasa muke ba Allah ka samu dace mun gama wannan babi na istighfari za mu shiga salati ga manzon Allah rana ce insha Allah Allah ka ba mu ikon aiki da fada kuwa da wannan al'amura da muka ji daga hadaran maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق الصلاة بالحج ولا آلي حق نعم شكرا سنة قبل روح العدد